بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وقدره ومثال العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله za mu ci gaba da karatu mu cikin littafin muwafa malik za mu tashi kan babu ma ja'a fi ma yu'taddu bihi min as-sakal sakal min as-sakali fi sadaqa ko shi ne babin cikin abun da ake girgawa da shi daga cikin 'ya'ya jirajirai kenan da aka haifa na dabbobi a cikin zakka ma'ana ga sunan ƙanana ne amma kuma za a iya gane su amma kuma ba za a ce kuma za a ba da su a zakka kun fahimci magana misali kai ne kana da tumaki guda goma sha biyar kana da jirage dukkan su kowace ta haifi da ɗaya ba talatin ba sai ka zo kila kana da raguna goma to za ka fi da nasa kun gane magana za a irga da su amma kuma ba za a karbe su a zakka ba حدثني يحيى عن مالك يحيى بن نبي daga Imam Malik an Saul ibn Zaid Daili daga Saul an Zaid ibn Daili an ibn li Abdullah ibn Sufyan al-Thaqafi shi kuma ya karba daga da ga dan Abdullah mun gane an karba ya karba daga da ga Abdullah ibn Sufyan al-Thaqafi an jaddi Sufyan bin Abdullah shi kuma karba daga kakansa Sufyan dan Abdullah anna Umar ibn al-Khattab lalle sai na Umar dan Khattabi ba ta ya tura Sufyan dan Abdullah din idan musaddiqan ne fitta zakai zai fitta zakat cikin dabbobin mutane fakana ya uddu ala nasu bi sakala ya kasance in yazo gurin kirgawa dabbobin mutane kan kirga musu da ita sakala din sinjira faƙalu sai suka ce masa a taƙuddu alaina bistakali wala ta kudu minhu shay'an in za ka riƙa ƙirgawa da sakala cikin dabbobinmu kuma ba ka karɓar sakala ne ka ƙirga ta kuma kai yi mamar ba za ka rita ba wannan ma kadima ala umar ibn kaddab yayin da ya dawo gurin sayyidina umar zakar lau zalika sai ya gaya masa abin da so gaya faqala umar sai umar yace na'am eh taƙuddu alaihim bi sakala ya minu harra'i ka kirga musu da sakala wadda makiwace ke ɗaukan sannan don tsabar kankanta ɗaukan ta ma ake abu kun gane wadda yake ɗaukan ta amma wala ta akuzul akula kar ka karbi akula zai bayani ta nan wala ruba kar ka karbi ruba wala mafida kar ka karbi mafida wala falal karin kar ka karbi falal karin wata kudu jaza aka karbi jaza wa saniya da saniya su kamun san su wannan ne zai bayani su yace wa zalika adlun baina gila baina gilaki ganai wa kiyadi wannan shine adalci tsakanin kan kananan dabbobi da manyan su da zababbun su giza asali abinci ne to kar ka dauke shi ka fassara shi kana maliku imam malik yace wa sakalatu asagiratu yace karama sakala din ce ina ku tabi yayin da aka haife ta waruba kuma da yace allati karwa ba'ati wadda yanzu ta aihu ita tana tarbiyyar tana shayar da yaro wayar turabbi walada tana shayar da danta wal mafid kuma da yace wal mafid kar karbi mafid hiya al hamil ita ce mai ciki wal wal akula kuma hiya shatul lami ita ce akuyar da aka ajiye ta ana ci da ita dan za a yanka ta shi nama alaki tusamman wadda take tare kitse da tu'akar dan a ci kun ga duk yayi bayani wa qala malik imam malik yace ya fada fil rajuli game da mutumi wani mutumin da takunu lahu ganam wanda ya kasance yana da dabbobin da tajibu fi sadaqatu amma kuma zakaya waje ba cikin su ku kula da wannan sosai saboda ko ta magana a gaba afwan to la tajibu fi sadaqa wanda zakka ba ta waje ba cikin dabbobin da yake da shi kula da wannan saboda ko ta magana irin ta gaba kun gani yana da kila dabbobi ƙananan dabbobi guda 40 tinkiya ko aku ko aku ko awaki a guda talatin kai kaga a cikin su zakka bai wata ba mun gane yana da dabbobin da ba su kai zakka ba misali yana da tumaki guda talatin ko kuma yana da shanu ashirin ko yana da raƙuma hudu ko to fatata waladu sai suka rika aihuwa kabula an yati al musaddiqu kafin shi ta iya ne fitar da zakaya biyomin wahidin da rana daya fatabullugu ma tajibu fi sadaqa bi waladatiha sai zama dalilin aika aikan nan da suka yi sai ta kai abin da yake wajaba a fitar da zakaya cikin sa da kana da kila guda 30 yanzu sun ma aihu sai suka kai 40 haka kananan ke qala malik imam malik idza balagatil ganam bi auladiha idan dabbobi suka kai tare da yayan suka kai ma tajibu fi sadaqa abin da yake wajaba a fitar da zakka a cikin sa ba laifi a sadaka to wajibi a fitar da zakka وذلك أنه ولا دتا كراسي ولادته أنما أن ولادة الغنم منها saboda wannan aihuwan dabbobin da aka yi mina daga cikinta ne kawai mun gane kawai na ci kun gane magana ai daga ita ne aka samu aihuwa kun gane magana a za a cire mana ai ita ne ta aihu ya zana ce ku rike point din sosai ga magun nan wa zalika mukhalifun lima ufida minha da haka to yana da bambanci da abun da aka samu fa'idar sa mina daga dabbobi bishira'in da tsaya yana da 20 sai je so 20 to ba zakka sai sun kai yanzu shekara wannan sai yau ke aure batin ko aka ba ta kyauta ai dabbobin da yake da shi dama ba su kai da zakka ba Omi ya fi koyi gada. Ba san kuku shi ba na ce mun sami wancan koyi. Kun gane? Wannan kuma ba ai su suka ai. Su din ne ai daga su ne aka yi. Kamar dukiya ne kawai ta kasu. Kun gane magana? To wa misali zalika Imam Malik yace misalin wannan shine al-ardu kada. Wadda la yablugu samaluha ma tajibu fihi sadaqatu. kudin kadaran bai kai abun da zakka yake wajaba a cikinsa ba. To, sun maye biyu sahibu sai mutumin mai kadara sai sai da kadara. A lokacin da yake kadaran bai kai kudin zakka ba, bari a sai ya kai zakka. Yanzu ya sai kadara, yanzu kudin da bai kai zakka ba sai ya sayar. Da ya sayar fa ya bulugu biri fihi. Sai ya zama da riban da aka samu na kudin da aka sayar. ya kai ma ta jiwu fiye sadaka abinda zakka take wajaba a ciki misali a ce zakka miliyan ɗaya ne misali misali ba muke ba haka bane asalin wannan filin da ya siya dubu ɗari bakwai yanzu sai ya zo sai da shi sai aka sai shi miliyan ɗaya da ɗari ɗaya to fa yusaddi ko rifahu ma'ara tilma ce yanzu dole ya fidda zakkar riban tare da uwar kuɗi kawai za a hada a iri ga fidda Kawai ai dama lokacin da yake filin misali, kuɗi ne da yake juya su misali na kasuwa ne. Kaga ba su kai zaka ba, amma kuma sun shekara ma ba su kai zaka ba wanda yake fitar, sai su yi kadara da su. Misali ne, da ya sai kadara da su, a wani kuɗin dama sun shekara. Sai su yi kadara da su amma ba su kai zaka ba. To, yanzu sai ya zo ya ce da filin. da aka sai da filin sai kuɗin ya kai abin da za a cire zakka to za a fitar ai daga filin ne kuɗin ne kuɗin ne ai daga filin ne ba wani kuɗi ne ya samu yanzu ya haɗa ba walau kana rubi fa'ida na koda ku gashi amma da zai kasance wannan riba ba wai filin ya kawo ba wata fa'ida ne kawai ya samu aw mirasan ko ga dayi to lamta ji fi sadaka to yanzu zakka ba to zai misali fili ne mutum zai ce to ba damuwa wani na sai fili ne naka dubu ɗari takwas ga kuɗin ka to shi kenan ba da sama zo saboda kyauta tamin da kai ga kuma dubu ɗari ko wannan kyauta wannan fa'ida ne baya cikin kuɗin fili kun gane magana to da haka yanzu wannan kuɗin da aka ba shi ya samu na gado ko na wata fa'ida babu zakka cikin su ta yahula alayhi alhawlu har sai ya kai shekara miyomin a fado daga ran da ya samu shi na fa'ida awali sau kawai gaje shi. Wato wasu abubuwa ya haɗe guri ɗaya ne ba, shi yasa an ba a nisu ba ba zai fita. Ƙala Malik Imam Malik ya ce, fa bi za ul ganami min ha, ai, abun da dabbobin nan aka samu na ƙananansu shi ne gizawar garin kaga ita kan nace ma karkace abincinsu sani gizawa abincin to karkace abincin sai ƙananansu wa khiyari ya ce ko to da ka ƙananan dabbobin nan ai mina daga dabbobin suke kamar rikul mali minu kamar yadda riban dukiya ma daga shi ne gaira anna zalika yaktalibu fi wajhin aka sai dai shi wannan kuma yana sabawa ta shi kuma annahu idza kana li rajulin min adh-dhabi aw al-warid inda yake sabawan shi ne idan ya kasance wani mutum yana da zinari ko azurfa amma kuma ta kai a fitar mata da zakka ma ta jibu fi zakka ya waje ba fitar mai zakka sun ma fara ilai mana sai sake samun wata dukiya mun gani taraka malawul ladhi afada sai ya bar wannan dukiyar da ya samu din falan zaki bai fita zakar sama ma amali awali tare da dukiyar farko yin zaki tare da lokacin da ya fitar hatta ya hula alal fa'idatil hawl min yawmi afada har sai ya kai shekara daga wannan fa'idan arar da ya samu anan bambancin farko ce nan yana da dukiyar da ta kai zakka sai aka bashi kyauta wata dukiya ba ce dole sai ya hada ta ya fitar musu da zakka ba kaga kenan yana da bambanci da wancan mun gane taraka malahu allazi ya bar dukiyar sannan da ya samu ya fita mai da zakka ba tare da kudin sa na farko yayin da ya fita zakka har sai ya kai shekara wannan fa'ida din da garanin da ya samu walau kana da rajulin ganamu to da a ce mutum yana da dabbobi aw bakarun ko shanu aw iburin ko raguma tajibu fi kulli sinfin min sadaqat kowane nau'i zakka tana wajaba cikin su abun da yake da shi sun ma fara ilaya ba idan sai ya samu kuma wani rakumi yana da raƙumi guda biyar sai samu wani raƙumi ɗaya. Awa ƙarfen ko saniya yana da sanu guda talatin sai samu ɗaya. Aushatan yana da akuyi arba'in sai samu ɗaya. To saddaka ma sun fi ma a fada min zalika shi ne saddiku. Shi wannan kam zai fi da zakasa tare da abun da mun gane ya samu na fa'ida yayin da zai fi da zakan in kana inda min zalika sun fi lazi a fada nisabin mashi. In wannan abun da ya samu duk in kana inda min zalika sinfil ladhi afada in da ma tare da shi yana da abun da ya kai misali ya hada tare da abun da ya samu na fa'idan nan zai hada su fitar musu kana maliku imam malik cewa hada asanu ma sami tuki zalik wannan shine mafi kyan abun da na cikin haka kaga shari'a sabani hankali sai ka ce ai ya ka da tunda wancan ma kai wannan ma ya yace ma suna da bambanci da bambanci awaki 40 sai ka mu da sai hada bayan ya hada abun da ya sa ka ce ne zai kara sai dai idan sun kai ɗari biyu sai za ta yi amfani. Za ta yi amfani mana ɗaya. Ɗari biyu da ɗaya mun ce uku ne a ƙananan da ka gane magana. Ma misali a ɗaya yana da misali guda ɗari da ɗaya ba ko? Misali ɗari da ɗaya ba komai ne. Yana da ɗari sai samu ɗaya ba komai har yanzu da yana san cikin. Yawon to amma daga ya karu ba. Shi ne magana. Kun gane magana? Gaga da duk an je ko an je an dawo ko kuma ba je aka dawo ba amma dai saboda dama ai ɗayar in ka ta ƙara ce a dukiyar da ko da ma guda goma aka cire ba ku. Ya girma ba, kaga shari'a ke. Ta zo da da dokar ba da yi ruwan Mustapha da ka zama ran ne. Da abin da muka karanta daidai Allah ba mu ladan shi abin da muka kuskure Allah ya fi mana. Assalamu alaikum.